بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan majalisi na sha biyar kenan sha shida za mu tashi majalisi na sha shida a cikin dauran da muke yi yau goma ga watan sha'ban hijira ta dubu da ɗari hudu ta lita talatin da takwas wanda ta daidai da bakwai ga watan biyar shekara biyu da goma sha bakwai ta miliyaniya za mu tashi alfasul thani a fasali na biyu a cikin babi na goma babin salam alfasul thani fi ada'il musulmi fi a cikin wato a biyan abinda aka yi salami a cikin sa aka yi cikin salami abinda wato yake akan al-muslimu ilayhi ya bayar tunanin da aka saye shi ta cikin salam wa fi sittu masail akwai masail guda shida al-masalatu al-mas'alatu al-ula fi ta'wil mas'ala ta farko fi ta'wil ta musanye a wato kai cikin salami akan alkama sai ka musanya da shinkafa ko akasi mene da hukuncin wannan tun shi wannan ta'awil din kamar sayar kamar sayar da al-muslimu fi idin ne min ba'ihi daga wanda ya saya yace man aslama fi ta'ami wanda yayi cinikin salami na sayan abinci lam yajuz lahu an ya'khudha ghayra ta'am bai halatta ya karbi abinda ba ba abinci ba wala an yaku da ta'aman min jinsin akhar ko ya karbi wani abincin daga wani jinsi daban sawa'an kana zalika qabla al-ajal aw ba'dahu ko da wannan abun kafin ajalin ne ko bayan sa li'annahu min bai'i ta'am qabla qabdihi domin yana daga cikin cinikin abinci kafin mutum ya karbe shi saboda cinikin salam an ciniki ne wanda yake mu'ajjal an jikin ka ajalinsa to bai halatta ba mutum ya musanya shi an ya in abinci ne ya musanya shi da wani abu da wani abun ba abinci ba domin idan kafin ajali ne kaga wannan abin ne yake ko bai uka abin tabla kabbi a mutum ya ce ya yi cinikin salami zai sai a kan daya na alkama ƙarshen wannan watan da muke ciki na sha'aban to kafin ƙarshen watan na sha'aban sai ya ce maimakon wannan alkamar a mayar masa da ita zama shinkafa to wannan ciniki na biyu da ya yi kamar ya sayar da alkama ne da shinkafa cinikin alkama da shinkafa kuma ya halatta ya zamanto mutum ya sayar da ya sai wannan shinkafar da alkamar da bai karbe ta ba domin ya zamanto ya sayar da alkama ne wanda ba ta shiga cikin hannunsa ba da shinkafa wanda yake ita ma an sanya masa a jere ko zai zamanto bai da ami kabla mabdi ka sayar da abin da baka riga ka karbe shi idan kuma bayan ajali ne bayan ka riga wato an sanya ajalin a sha'ban sai ka sayar sai ka ce a sai ka ce maimakon wannan shinkafar a maimakon shinkafa a baka alkama a tsakiyar ramadan to shi kuma kaga kayi cikin abinci da abinci da siyata ko to to idan a idan idan kuma ka karɓo abin da ba abinci ba ne ba ba kamar ka yi salam na abinci can guda na alkama sai ka ce maimakon abincin za ka karɓi dila guda a sai maimakon abincin a musanya maka shi da dila ta yaki ka ayyana yadin da yadin da kake so idan ƙablal ajal ne in ƙablal ajal ne wato kamar a ce ran sha bakwai da wata ran sha biyar ga watan sha'ban ajalin abincin kuma a ƙarshen sha'ban ne shi wannan menene illar hani a ciki ka sayar da abu kabla kabli ka sayar da wannan shinkafa kafin ka karbe ta da wannan abinci wato ka sayar da abinci kabla kabli to idan bayan ajal ne ba na in bayan ajal ne to amma nan shi ya ce sawa'an kana dalika qabla al-ajal aw ba'dahu idan bayan ajal ne ba idan bayan ajal ne ba me yasa yace bai halatta ba na'am na'am saboda adainu bidain al misali yanzu sha'ban yayi lokacin da zaka karba sai ka ce abin sa ka mayar da shi ya zamanto a yadi za a karba a ƙarshen ramadan kaga babu dai tun da har da ya zamanto naka a cikin sha'ban in ka mayar da shi bayan ajal bayan ajal ya zama tu daini bin daini ba mece ce illa na Mm-hmm. take a gaskiya surar ɗaya rubin ɗaya rubin zai iya zama naka zai iya zama cewa ɗaya rubin ɗaya tun da bai karɓa kaga tun da bai karɓa ba ya nema a musanya masa ne ba a dalajin so zama da ya zama ɗaya rubin ɗaya ko kuma ya zama to ya tarar da dubainar salafiyyati wasu zamaniya idan ya karba idan bai karba ba ta ga zama to bashi akan musulmi dai ko a idan idan kuma ya riga ya karba a idan kuma ya riga ya karba sannan a lokacin nan ya ce maimakon abincin a bashi shadda dan ya zama to abincin ya zama to farashi da shadda kenan to saboda wannan ihtimal din zai iya zamantowa zai iya zamantowa saman idan ya riga ya karba zai iya zamantowa bashi idan bai karba ba ya zamanto yana taraddud bainas salafiyyati wal samaniyya wannan illa ce wajen malikiya domin yana daga cikin nau yana daga cikin aljanbu bainal bayt was salam hada ciniki da bashi domin zai ɗinki yayin da ya zama cewar a bai karɓa ba ya ce wannan ya zamanto shi ne a maimakon shadda da bai siya za ka shinkafar ta zamanto bashi a kan al'ulami ga wannan bashin da yake nema sannan kuma ga ya akwai fasfun daini bin daini ba tarafin bainar salafiyar cikin kamaliya ba tasfin daini bin daini idan bai karba ba ya warware bashin da yake kan wannan almuslami ilai da wani bashi daban shine bashin shadda da yana musa bashin shinkafa sai ya kwance bashin shinkafa yau wato ya fasfin bashin shinkafa da bashin shadda ya zama tun fasfin daini bin daini shi wannan ya fi tsanani ma bisa a bai daidai bin daidai wajen malaman malikiya na ba tare da dai mai da salafiya tuwa kamar ya bar ba su daidai bin daidai ai shi ne aka faɗa idan kablar ajal ne idan kablar ajal ne amma ba da ajal ne zai yi wa ya karɓa ko فإن أسلم غير الطعام فإن أسلم إذن سلمي na wani abinci kamar kaya kamar tufafi jaza an ya'khudha ghayrahu idza qabida al-jins idza qabida al-jins al-akhar makanahu ya halatta ya karbi wani abinci amma da sharadi idan ya karbi ɗaya jinsin makanahu a lokacin yaya kenan ya ce za a kawo masa abinci za a kawo masa shadda a ƙarshen sha'ban sai ce maimakon shadda ya canza ya ce zai sai a wannan kudin da ya bayar na shadda na dilolin shadda mota yake so ya saya da shi to ya halatta idan qabida al-jins al-akhar makana idan ya karbi wato jinsin a a motar a nan makaninsa fa in ta'akhkhara 'an al-aqd fa in ta'akhkhara al-qabd 'an al-aqd lam yajuz idan kuma karban wannan yakin yayi jinkiri gabar akadin da yayi na cewar maimakon yadin zai karbi sha'a maimakon yadin zai karbi mota lam yajuz bi halatta ba li masirihi ila ad-dayn bid-dayn ya zama to bashi da bashi tunda dukkan yi wadai din da shi a yana bin sa bashin shadda shi ko ne da bin sa bashin mota a gidikiri amma in ya karbi motar a lokacin to ya zama to fasu daini bil habu bashin da yake bin wancan ya riga ya karbi mota a yanzu kun banci surar bai zama to addaini bil daini ba kuma bai zama to bai bai shay'u qabla qabdihi ba tunda mutum ya sayar da abu kafin ya karbe shi wannan ya kimanta da abinci ne a mazhabar malikiya shi yasa ya halatta a uru bai halatta a abinci ba domin a abin domin illar idan aka karba a lokacin a zaka a shadda ce wanda kake bin bashi a sha'ban maimakon wannan shaddar da kake bi bashi a sha'ban kafin ka karbe ta sai ka sayar da ita ga mota wanda take yanzu sai ka ce a baka mota a yanzu wanda ya halatta domin ka sayar da shadda ne wanda baka karba ba amma kuma a da da da abin da aka da iwa a maimakon sa aka baka abu hadiran a lokacin lokacin da kai abu fi makani a'a ko ajal eh ajalin bai yi ba in kana qabla al-ajal in kana qabla al-ajal idan kafin ajalin yayi idan ka idan ka karbi motar a lokacin kaga bashin da kake bi yanzu ka karbe shi kafin a ta a wato a maimakon sa ka sayar da abin da kake baka mallake shi ba kafin ka mallake shi da abin da yake ka dauka a yanzu to in abincin da abin da ka saya ba abinci bane kifa ya halatta kar ya zama abinci kuma ya zama to wanda za ka yi mu'amala da shi wanda kai salami da shi ne ba ka sayar ma da wani ba eh ba ka sayar ma da wani ba an fahimta to amma idan yayi jinkiri in aka samu jinkiri ba a karbi motar a lokacin ba lam ya juz domin zai zama to addainu bidin kai kana busa bashin shinkafa shi kuma yana aikai ka bashin shinkafa da kake mai da kake binsa ka mai da shi bashin mota saboda ka bashin shinkafa a maimakon bashin mota shi a yi bashin shadda a maimakon bashin mota na na ويجوز أن يأخذ طعاما من نوع آخر مع اتفاق الجنس أما يا هلتا يدوكي ya karɓi wani abincin wani nau'i daban tare da daidaituwar jinsinsa ka zabib abyab an aswad kamar zabib wanda yake fari maimakon zabib wanda yake baki illa in kana ahaduhuma ajwada min al-akhir akhar aw adna sai dai idan ɗayan daga ɗaya daga cikin su ya zamanto ya fi ɗayan kyau ko kuma ya zamanto yana koma bayan ɗayan bai juzu ba da ajal to ya halatta bayan ajalin ya wuce li'annahu min ar-rifqi wal musamaha domin yana daga cikin tausayi da musamaha idan ya zamanto al'ajwad ya karba sai ya zamanto musamaha daga wajen musulmi in ya karbi wanda yake ajina kuma baya ya zamanto musamaha daga wajen shi wanda ya salami da wala ya juzu qabla bai halatta yayi haka kafin ajalin ba fi duni a na'am li'annahu fi duni wad'un 'ala at-ta'jil domin in ya karbi abin da yake koma baya kafin ajali zai zamanto rage kima ne tare da gaggauta abu kafin ajalin sai zo ba a wata ajali kusa min yi da'awata ajiyar wa fil ajwad idan kuma ya karɓi wanda yake ya fi kyau idan ya karɓi wanda yake ya fi kyau riwazun anil zaman ya zamanto a maimakon zaman ne ne wato abdamanu bi jo'li abdamanu bi jo'li wato idan ba'dal ajal ne idan bayan ajali ne ya karɓi wanda yake ya fi kyau wa afwan wala yajuzu qablahu idan qabla al-ajal ne ya karɓi wanda yake ya fi kyau ya karɓi ya canza abincin amma ya karɓi wanda yake ya fi kyau to wannan ya zama to baman ne bi kyau tunda da baman din yana hannun shi alba'i ko sai ya dawo masa da shi ya tura wajen al-mushtari mushtari din ya shakanta masa wani abu a ƙari a kai tun da wannan alhaji wata kamar ƙari idan wanda yake nuna ne ya zama to ba a wata ajiya amma idan yadda yake ya fi shi kyau ne to shi kuma ya ce wannan bi wani hannun zaman domin zaman bai kamata ya dawo hannun mushtari ba sai ya dawo hannunsa kafin ajiyar kuma alba'iru kamar wato ya biya shi wani abu ne akan intikalin gaban ko tun da yayin da ya bashi abin da ya fi kyau wane ne ya biya wani kaga almuslamin ilaihi ko shi wanda aka yi salami din shi ne kamar ya biya shi wannan bambancin bambancin jauda bambancin kyau din ƙari ne akan abin da ya ci abin da shi wanda ya salam ya cancance shi to ya samu ƙari akan abin da ya salami a kansa a maimakon gaggautawa gaggautawar da ya yi wato ya kamar ya sai zaman haƙƙin haƙƙin garanti da yake kan almuslam ilaihi ya dawo kansa tunda yanzu alal misali ka ce sai ƙarshen wata amma a cikin tsakiyar wata sai kawo maka cikin lokacin da baka shirya ba ba ya huta ba kun wani abu ya faru tsakanin nan da karshen wata musibar ba a kansa take ba ko ya dawo maka da kayanka kuma yin sharaɗin ƙarin wani abu to shi ba zaman ba a sayan sa ana yin sa bisa billahi ya zama to azzamanu bi jubr wato ya ba da lada akan nakalin akan wato canzawar zaman daga kansa zuwa kan wanda ya salama shi ne abin da ake ce masa azzamanu bi juhud shi yasa yake cewa wa fil ajwad iwadun an zaman ya karbi wato farashi ya karbi kudi a price akan azzaman المسألة الثانية مسألة تبيو إن زاد بعد الأجل بعد الأجل دراهم إذا يقار كدي وتنقد كدي سياسة باين أجلي على أن أعطاه زيادة على أن أعطاه زيادة في المسلم فيه akan wato ya ƙara masa ƙari akan abin da ya yi akan wato ya ƙara masa ziyada akan abin da ya salame a kansa alal misali ya sai fila ta shadda sai ya ƙara masa kuɗi akan ya ƙara masa rabin dila na wannan shaddar jaza idan ajjalar tarahim ya halatta idan ya gaggauta bashi wannan gudun a lokacin domin da a lokacin zai zama to salaf wani salaf ne da bane kuma sharadin salaf ya zama to ka ba da kudin a lokacin li'annahuma sabqatani domin a lokacin nan ya zama to ciniki biyu ga ciniki na farko na salaf da yayi ga ciniki na biyu yanzu da yayi wa mana'ahu shahnun shahnun sablon malam a almajirin abdurrahman ibn qasim almajirin almajirin malik kenan ya hana haka wa ra'ahu dainan bi daini yana ganin sa bashi ne da wani bashi me yasa ya zama to bashi da wani bashi kai
Thank you.
ito amma ya bada kuɗi gashi da sharaɗin shi ne in ajjalar da rayu idan ya gaggauta ya bayar haka idan ya bayar babu bashi amma shi su in bai bayar ba ai hatta ba su wanda ba su kun ba ma bai hankali ba zai halatta wato saboda shi watakila ko saboda shi al-muslamu fi ilai al-muslamu fi abin da aka salami a kansa ai ba shi lokacin karɓar sa bai yi ba tunda a wannan eh, a ba'dal ajal wannan abin da sukunu da ya faɗa gaskiya ba wata shi bane wataƙila shi yasa ma sauran mazhaba ba su yadda da shi ba idan dai ina dai bi shi haka yake ganin sa dai nan bi dai alhali kuwa huwa gairu wa da na na bai zama bashi ba idan ya gaggauta in ya bada kudin kuma ajalin ya cika tunda ajalin ya cika kaga wancan salafin ya cika saboda haka ya kamar ya yi wata sabta ce sabuwa na a tsarin cikin sallar ɗaya to gaskiya ne ya biya ne akan abashin ya akan abashi kaya ya alal misali tun da ya yi sallar a farkon sha'aban za a bashi kila ta shadda da wa'adin ya yi bayan adalin sai ce a ƙara masa rubin dilan ba kuma ta gani na biyun ba bai zama to salam na المسألة الثالثة مسألة إذا دفع المسلم فيه إذا دفع المسلم فيه قبل الأجل جاز قبوله إذا idan wanda aka yi salami da shi ya kawo da abin da aka yi masa aka cikin salamin qablal ajal kafin ajalin ya cika jaza qabulu ya halatta mutum ya karba shi wanda ya cikin salamin ya halatta ya karba walam yalzam amma bai tsinci shi ba ka ce ka ce ka ba ka yi cikin salami za a kawo maka dilar shadda a farkon ramadan sai cikin tsakiyar sha'ban ya kawo maka ya halatta ka karba halatta ce a'a bai lizince ka ba dole ne sai ka karba ba zaka ce a'a farkon ramadan da ke so ka kawo min yanzu mutane su zo su ce za su nema ni kwaɗayin sai musu bayan da cikin ramadan ne riba ta za ta bi kyale ni sai ramadan ya zo kuma ina zan sa ban yi shirin sto ba ban shirya sto na lokacin ba ko kuma sto din da na biya kuɗin haya an ce sai farkon ramadan ka karba yanzu ina zan kai shi sai yace walam yaltafi lizince shi ba wa alzama almutaakhiruna qabulahu fil yawmi wal yawmayn malamai dan baya wato ba almutaqaddimun ba a malikiya almutaakhirun sune wanda suka zo bayan zabakar ibnu abi zaid bin misali duk wanda ya zo bayan wanda ya zo bayan shekara ta 400 bayan hijira dan ibnu abi zaid ya mutu a shekara ta 490 shine haddi tsakanin mutaqaddimuna da mutaakhiruna na malikiya saboda ka wanda suka mutu bayan shekara da bai hudu su da ake ce mutaakhiru to sai yace al mutaakhiru waɗannan malamai dan bayan da suka zo irin su barabi ne a sun lizumta ma sun lizumta mutum ya karba abin da ya ciniki salami da shi fil yawmi wal yawmi idan kwana ɗaya ne ko biyu kafin ajin wannan istihsani wato alal misali wannan dilar sai ya kawo maka ita kwana ɗaya ko biyu kafin ramadan to sai suka ce wannan lazim dole ne ka kafa saboda ma ƙara ba shai a aka gaba kuma abin da ya kusanci abu zai ɗauki hukuncinsa wannan suka yi zubta masa wa amma ghairul muslim min bayyin aw salaf amma abin da yake ba ghairul muslim yake a wajen ko ghairul muslim fihi abin da yake ba aiki ba ba cinikin salam aka yi shi ba min bai'in na ciniki wanda yake za ka bayar ka ɗauka a yanzu aw salafin ko kuma bashi fa yalzamu qabuluhu ittifaqan ya lizumta mutum ya karbe shi ittifaqan ba tare da sabani ba idza dufi'a qabla ajalihi idan aka kawo shi kafin ajalinsa wato idan ka sai abu ba da sigar salam ba amma baka karba ba ta ce sai karshen wata za ka karba kaga wanda ya zama to ajiya a hannunsa sai kawo maka karshen sai kawo maka a tsakiyar wata sai kawo maka a tsakiyar wata to dole ne ka kalla saboda abin da yake yi maka tabarruki ne ko ajiye maka da yayi tabarruki yake maka to in ya kawo maka kafin lokacin dole ka karba saboda ma ala lusini na min sabi babu tilas akan bashi insani haka zalika ko bashi idan bashi ne ka ba mu mutum bashi ka ba mu mutum bashi bashi ba na salam ba bashi bashi na salam shine bashin ciniki amma ba mutum bashi kai sai ya dawo maka da abin da kafin ajalin to lazimin dole ne ka karba ba za ka ce a ina da tsari ba sai karshen wata na ce sai karshen wata a saboda me tunda asali da kai mun ai ma'arufi ne kai saboda haka abin da aka yi maka na ma'arufi ka dawo da shi kafin lokacin sa wajibi ne ka karba tunda babu sharadi ba ciniki bane na sana المسألة الرابعة أم بيتشون المسألة كو شيني داود المسلم فيه قبل الأجل المسألة الرابعة مسألة تقول الأحسن اشتراك مكان الدم اشتراك مكان الدم أبن دي سويوا واتو الشريعة shine ka shartanta wurin da za ka ba wurin da za a ba kawo maka kayan da ka siya na cikin sala ai sharadin wajen wa aujabahu abu hanifa imam abu hanifa yace wajibi ne wajibi ne ka shartanta yana daga cikin sharadin salam a wajensa domin kamar yadda muka kamar yadda muka ambata idan idan aka yi salam na na mudda wanda yake bata kai kasuwa ta canza ba ya halatta idan aka sharɗanta karɓa a wani gari daban ko to tunda za a iya yin salam a wani gari daban ko da a yau yau din nan ka ce ka sayar ma da mutum mutum ya sayi shinkafa a wajenka cinikin salam misalin da muka kawo kenan jiya ko za ka sai motar shinkafa guda daya amma a lagos za a karba aka ce ya halatta salamun hal a yau yau ne za a amma aka ce a lagos saboda me saboda farashi yana canzawa daga gari zuwa gari to kuma dama maksudin cinikin salam ke ne zama tukin da farashi za a zai ce to idan aka yi wannan ya halatta to saboda kasancewar wurin da ake biya wurin da ake bayar da abin da aka yi cinikin salam da shi zai iya tasiri akan farashi malikiya suka ce mustahabbi ne ka ayyana inda za ka biya inda za ka karbi kayan shafi hanafiya ko suka ce dole saboda wannan tasirin na bambancin farashi domin watakila zai iya ɗauka zai wato kai kayan zai iya kunsar wani nauyi wani kuɗi wanda yake za ka biya tunda ba zai iya kunsar wani kuɗi kaga in ba a ayyana inda za ka karɓi kaya ba za a iya samun rigima sai ce a'a in yace ka zo ka karɓi kayan ka yace a'a shi ba anan nace ba kamar alal misali ka je wajen mai rice mill mai wajen ca mai sayar da shinkafa wanda rice mill ɗinsa a haɗe ji yake ka je ka sai shinkafa baka faɗa aina ba sai ka ce a kawo maka shinkafa ka sai ka ce a'a ai ka zo haɗe da ne muke yi muke ci sau da ku zo ku shinkafa ka haɗe da to kaga in aka ayyana a ina zan karɓi shinkafa kaga an yi maganin rigima to amma saboda ganin cewa akwai asali ganin cewar akwai asali na kan cewar ɗaukar nauyin a ya daukan nauyin bayarwa yana hannun wato a iqbal a bayar da abin da mutum ya saya yana hannun wanda aka saya daga wajensa amma in yana da ma'una in yana da in yana da in yana da kuɗi wanda za a biya to yana kai shi wanda ya shi wanda ya saya to saboda ganin wannan shi yasa aka ce to tunda akwai asali ba dole bane ya zama sharadi in an yi rigima za a koma ya zuwa ga asali amma don a yi maganin rigimar a ayyana makanin wajen da za a yi karbi kayan ya ce fa'in lam yi ayyana fil abdi makanin idan a cikin cinikin da suka kulla na salam ba su ayyana makanin da za a karbi kayan ba ba makanin abdi to akwai asali sai a karbi kayan a wurin da aka kulla ciniki in ba su ayyana ba to kaga tunda akwai asali kaga an yi maganin rigima wa in ayyanahu ta'ayyana in kuma suka ayyana shi to ya ayyana kaje har hadeje wajen rice mill kaje ka yi kwantar a kaje ka ba ma mai rice mill shinkafa zai kawo maka shinkafar ka a farko za ka sai shinkafa can goma a farkon ramadan ka ayyana cewar shinkafar nan a kano za a kawo maka ita duk kasar abinda ka bashi kudin ya hada har kudin kawowa kano wataƙila ma ba sai ya kawo ba yana da sto ɗinsa a kano kawai daga can sto ɗinsa za a je a karba in kuka ayyana ta ayyana in ba ku ayyana ba to makanin abdi inda aka kulla ciniki a can hadeja a can za ka kika ɗauki shinkafar ka ولا يجوز أن يقبضه بغير المكان مكان المعين بحالته يكرب كاين با با أورد أكا أينا با ويأخذ ما بين المكانين amma zai iya karba tsakanin makanan guda biyu li'annahuma bi manzilati wa ya'khudhu ma bainal wa ya'khudh ma bainal makanayn li'annahuma bi manzilati al-ajalayn ya zamanto ya dauki abin a tsakanin kowanne daga ciki ko a ko a ko a hadije ko a kan domin ya zamanto kamar ajali guda biyu ne wanda bai ayyana ko ɗaya ba kaga an samu garar an samu jahala المسألة الخامسة مسألة تبير من أسلم في شيء wanda ya yi cinikin wanda ya cinikin salami akan wani abu kamar alal misali shadda falamma halal ajal yayin da ajalin ya zo ta'azzara taslimu sai ya kasa kawo masa dama kwantena ce wanda yake tsammanin za ta zo sai bata zo ba lokaci yayi ramadan yayi bai bashi shi kuma ya zama to ba zai iya bashi an fahimta kai kuma kana da maksudin ka da ka ayyana ajal din ta ce ramadan ko shinkafa an san lokacin da an san ramadan ya zo ana ta sayar shinkafa da suke li adamihi saboda rashin abin wa khuruji ibanihi da fitar yayin da fitar lokacin sa lokacin sa ya ya wuce alkama ce kuma lokacin ta ya kare ba a ba a noman ta ba a babin ta su kan rubar afwan ba wannan khuruji ibanihi ba misalin da alkama ba gashi ma yayi mana magani ya kawo mana misali kan rubar kamar sabon dabino sabon dabino yanzu ba yanzu kusan yanzu sabon dabino ya kare sai ka dan domin ibanin sa ya wuce amma watan da ya wuce da watan da watan shekarar jiya watan jiya da watan shekarar jiya cike yake da rubar in ka je shuwarin kana tafiya a hanya za ka ga ka kawo maka sabon dabino amma yanzu ya kusan fita yanzu kana yawo akan titi wannan sabon dabino da kake gani nan da sati biyu uku za ka je daga nisa ya kare dan ya so shi kansa wannan sabon ya so wata ma bala to shine kuruji ibani lokacin sa ya tafi fa huwa bil khiyar to yana da zabi bayyana ahadi zaman ko dai a dawo masa da kudin sa أو الصبر إلى العامل إلى العامل القابل كوي كوي أقولي سيبت سيبت يا شريكي نعم آه لو أنه أتت التفرع لنفس الشروط ده شروط من ده كوي أجل دي يتشنزع كوي كاكا كاكا كارا من الشكرة دي wa mana a sunun akadar saman a akadar saman sunun ya ce ba za ka karbi farashin ba ai aka ji dole ka yi haƙuri sai wani lokaci wa mana ashab alwajhai ashab ko ya hada ya hada din fuskar ko a karbi saman din ko a karba bayan wata shekara wa qala sai ce to ya za a yi qala yufsa yace sai a bata cinikin li annahu daynun daynun bidayn domin ya zama to bashi da wani bashi a cikin sura idan ka karba idan ka karba idan ka karbi farashin idan ka ce a dawo maka da farashin ya zama to bashi kake bin sa kenan da bashin da da bashin da a bashin da bashin da kake bin sa a a wannan kudin ya zama to bashi wanda kake bin sa shi kuma ya zama to a shi ba zai zama to dai bin dai ba tunda wato abin da yake jin tsoro idan ka ce a dawo da kudin ya zama to bashi ya dawo maka da kudin ka a lokacin ba kaga kai kana bin sa bashin shinkafa a a kai kana bin sa bashin a bashin dabino ya warware wannan bashin dabino da bashin kuɗi saboda haka ya mayar da bashin dabino a maimakon bashin kuɗi Kaga ya zama to dai ni dai eh na'am eh idan yayi sakaci wannan idan akwai sakaci a ciki to wannan akwai haƙƙi amma ka san wannan ana maganar wato a ana maganar a rigimar kuɗi ne kuɗin ka daidai dawo maka ce amma in yayi sakaci kuma wannan wani abu ne wanda yake za ka iya kai shi ƙara wajen alƙali a bi maka haƙƙin ka sai a lalatar da shi a'a ai ba ta ba an rufe kofar bane amma ba wanda zai iya ba wanda zai iya masa wani horo in ba alƙali ba alƙali ne kawai zai iya masa horo in ka je ka kai ƙara wajen alƙali zai iya masa horo alal misali ya sanya shi a kurkuku ko ya sa a masa duka in ma istihadin alƙali ya kai yana ganin kan cewar ya biya ka damage da hukuncin alƙali zai iya halatta masa cewa to sai ya biya ka wato arsh sai ya biya maka asarar da kai na kan cewa ka ba shi kuɗi ya yi juyawa sannan ya sanya maka a azumi ya zo da ake tsammanin samun riba baka da kaya zai iya alƙali zai iya farlata zai iya farlata masa amma mutlakan a ce da aka bi za a farlata masa wannan sai ya zama to riba sai ya zama to riba yace wala yajuzu an yaqbida al-ba'd wa yuqiluhu fil batil bi halatta ya karbi wani sashi ba kuma yayi masa iqala a sauran kamar alal misali ya nemi ka nemi dila guda farkon ramadan da ya zo ba shi da wannan dila ya ce amma zai iya amma za a za a iya samun rabi duka ce to ba ni rabin ɗaya rabin kuma da baka bani ba a yi iqala a zobe a yi cinikin iqala cinikin iqala ɗin sai ka ce to amma ba zan dawo mun da kuɗin yadda na baka dawo mun da kuɗin yadda na baka a warware cinikin na rabin ya ce ba zai yi haka ba li'annahu bai'un wa salam domin ya zama toci ciniki ne aka hada shi da bashi kaga abinda ka karba wannan ciniki ne na wancan salam da aka yi sauran kuma kudin da zai dawo maka da shi ya zama to bashi domin zai iya cewa bashi ne ba lallai baka a lokacin ba sai ce to naji yanzu ka dauki rabin dila da ka samu rabin dila kuma da ba a samu ba zan biya ka zuwa ƙarshen ramadan kalamu ce zuwa ƙarshen ramadan kaga an hada da bashi da ciniki a cikin ciniki guda ɗaya an fahimta haka dalika ko da ka ce ne a ɗauki rabin dila rabin dila kuma a rabin dila kuma maimakon yadda muke ciniki a farko akan kowace a kan dila da baki ɗaya miliyan daya to rabin dila maimakon dubu dari biyar rabin dila zan baka dubu dari shida a maimakon tun da baka samu ba kaga wannan tun da ikala ce wani ciniki ne daban to wannan bai halatta ba domin ya zama to bai un wasala المسألة الثالثة مسألة شدة يجوز بيع الأرض أرض المسلم فيه قبل قبضه من بعيده بمثل ثمنه أو أقل لا أكثر يا هلتا mutumin da ya sai al'urul urulla wato ba abinci ba ba kudi ba kamar ya sai kaya ko tufa ko shadda al-muslimi bihi wanda aka siye shi a cikin salami qabla qabdihi yadda kafin ya karbe shi kafin lokacin karbansa ya sayar da shi min bayihi ga wanda ya sayar ga wanda ya saya daga wajensa bi misli thamanihi da kwatankwacin farashin au aqal ko kasa da haka la akthar ba sama da haka ya sura matsalar take
a ka sai ka yi odar ka yi cinikin salami da shadda dila guda a farkon ramadan kafin farkon ramadan to ya halatta shi wanda zai kawo maka dilan ka ce to ka saya daga waje na da ka sayi ka ba shi miliyan daya zai kawo maka dilan shadda ka ba shi miliyan ɗaya zai kawo maka dilan shadda a ramadan kafin ramadan da kwana goma sha biyar sai ka ce to ka saya na sayar maka wannan dilan da za ka kawo a dubu ɗari tara kamar wato an misali ka canza ra'ayi ka ce kai ba za ka yi shadda ba kai ba za ka yi shadda ba ko wata bukata ta gaggawa ta taso sai ka sayar masa bi aƙalla shi ne ka ce dubu ɗari tara au mithil ko kwatankwacin sa miliyan daya da wani miliyan daya ka shike na sayar maka wannan shaddar in in ramadan ta zo ka rike kayan ka na sayar maka an fahimta la akthar ba da saboda haka ba da za ka ci miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya ba yace saboda ba za ka iya sayan al akthar ba li'annahu yutahamu fil akthar domin za a tuhumce shi a cikin bayan da al akthar bi salafin jarraman fa'ata bashi ne ya kawo masa amfani kamar ya bashi miliyan ɗaya ne zai bashi miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya saboda haka wata hanya ce ta cin riba kaga mutane za su iya shiryawa a kulla cinikin salaf a ce idan kana son alal misali idan kana son bashin miliyan ɗaya shi ya ce to ka sani ba na ba da bashi wato ma'ana sai an kawo masa kari kamar banki banki baya ba da bashi haka kawai dole sai da ruwa sai ce to ya za a yi to mu shirya cinikin salam mu shirya cinikin salam ga miliyan ɗaya za ka kawo min dila a cikin ramadan shi kuma dama zai ce kwana goma sha biyar da ke san miliyan ɗaya sai idan kwana goma sha biyar ta yi sai ci wannan dilar da za a kawo wutar ramadan na sayar mata ita da miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya ba ni miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya sai ba ni miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya kaga akwai tuhuma kan cewa dama can yarji dama can haɗin baki aka yi don a bada miliyan ɗaya a karɓi miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya ka san mutane akwai akwai iyal shaidaniya to amma fuka ha'u suna nan kullum daga sun ga wanda sai su ce a'a ban da wannan sai su toshe musamman matsabar malikiya ta fi kowace mazhaba kamar yadda ibn taymiya ya ce ta fi kowace mazhaba ta toshe kafofin da za su kai ga zuwa ga yin riba duk dabara da za su kai ga riba suna dago mutane daga kai za su dago sai su ha banda wannan wa yajuzu bai'uhu min ghairi ba'ihi ya halatta a sayar da shi daga wajen wanda daga wani wanda ya saya ya sayar masa daga wani wanda ke cinikin salamin da shi bil mithil da daidai farashin wa aqal da karsa da haka wa aksar da sama da haka ya dabbiya amma hannu da hannu wala ya juzu bit ta'khir amma bai halatta ba a yi shi da jinkiri lil gharar saboda garar لأنه انتقال من ذمة إلى ذمة domin ya yi intikali ya tashi daga bimma ta wato wanda aka yi salamin da shi ya zuwa ga bimmar ɗayan wanda da shi ne ya yi cinikin salam wanda shi ne ya yi cinikin salamin ya zuwa ga bimmarsa walau kana al-bai'ul awwal naqdan la jaza da cinikin farko da aka yi naqdan ne ba cinikin salam ba ga wannan surar za ta halatta to yaya surar take a yadan biyan kayi cinikin abinda kai cinikin salami da gare shi guda wani misalin mu na dila kayi cinikin salami za a kawo maka dilanka farkon ramadan a za mu ɗauki misali a malam nura ne ya ce mubarak ya kawo masa dila ta ta shadda farkon ramadan ya ba shi miliyan ɗaya sai yayin da ya karbi dilar yana karɓar dilar sai ya sayar ma malam ismail bi aƙalla au aksara ko kuma bi mithl ko daidai wa daida ya ce ya halatta ya gambiya wannan babu cika yi tunda ramadan yana zuwa ya karɓa idan ka da ya gambiya amma wala ya juzu ta'khir wala ya juzu bi ta'khir bi halatta a wato ayi shi rabbul qalam ala qad qabla qablihi kafin ya karba idan kana ya tafiya to amma ya ce da mutum ya tafiya idan kana to shi ma bace ba ba shi ne ya tafiya kuma matsarin matsala ba da karɓa ba mubarak bai karɓa ba shi ma bai karɓa ba saboda haka ya za a iya zama tuye da biyar sai dai a kulla cinikin a lokacin za ka kulla cin amma za ka kulla ciniki a lokacin dole ne ya zama tuye da biyar domin ma'anar yadda biyar kada karɓar abun saye da abin sayarwa ya jinkiri daga kulla ciniki lokacin da aka kulla ciniki lokacin da aka shi ne yadda biyar saboda kaga ya fita daga cikin matsalar ta karbe shi fadla fadli wato sayar da abu bai'ul muslim fihi qabla qabdihi a idan idan ga wanda ya sayar ne ya halatta amma in ba ga wanda ya sayar bane bai halatta ba sai ajalin ya zo shi yasa to nan da yace wala yajuzu bitta akhir bai halatta ya zama to an yi shi da jinkiri ba bai halatta ya zama to an yi shi da jinkiri ba lil gharar domin ba a sani ba ko zai samu ko ba zai samu ba to kaga ya zama to baka da kudura akan taslimin sa shi sa yace bai halatta aika shi dole sai dai idan ka riga ka karba domin idan aka samu jinkiri baka sani ba ko a shi mubarak a afwan a ai cinikin tsakaninka da malam nura tunda shine zai samu dila malam nura sai ya ce a tafiye a dilar da mubarak zai kawo mu zan sayar mata miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya to ya halatta idan ka da yadda biyar yana karɓar dila to ya ba ka kuɗi a idan idan kuma da jinkiri ne idan kuma da jinkiri ne ya baka kuɗin sannan daga baya za ka karɓa idan mubarak ya kawo to akwai zara idan bai kawo ba ba tunda ba kulle cikin da kuke da biyu ba kamar matsalar da muka ambata ba ce a can ta cewa wani akadi ne wani salaf din ne daban in wani salaf din ne daban wannan daban to amma shi ma kai ba zai zama to salaf ba tunda akan muayyan sai dai dabarar yanzu da yan islamic banking suke yi na farar na abin da suke kira farar salaf sai a kulla wani cikin salaf din da wani salaf da na kawo shekaran jiya da mai dangoce mai sayan rake da kuma ya ji ya yi a kamar mai sayan rake sannan kuma ya je ya kulla wani cinikin salami da dan gobe kan cewar zai sayar masa a da wannan raken ta fahimci a fahimci matsalar ka ce kana son rake ala misali mota goma daga wajen manoma ka ba su kuɗi su noma maka za a karɓa ƙarshen julai sannan kuma ka je ka samu dangote a factory ne shuga na dangote ya ba ka kudi ya ba ka oda na mota goma na rake a cikin july ya ba ka ya ba ya ba ka oda ka kai wani cikin salami da dangote to kaga wannan ya halatta amma baka hada cinikin wancan salamin da cinikin wannan salami din ba idan baka yi jam'u bai da dukkan ba ka hada wannan ka ce wa mutane to bari ba zan sayi a ba zan ba ku kudin raken ku ba sai idan na karba da wajen dan gobe kaga in kai wannan ka hada cinikin salam da kai da manoma da cinikin salam da kai da dan gobe to wannan bai halatta ba domin ya zama to domin ya zama to ka kulla ciniki kafin ka mallaki abu ka rajiya shi da wancan cinikin bai a taini fi bai a bai a taini fi bai a ka karbi alal misali ka ce ma dangote za ka sayar masa da sukari kowace mota daya a miliyan biyu mota goma a miliyan ashirin kai kuma ka zo ka samu manoma a abuwa za ka sayar masa rake duk wanda zo ka samu manoma ka ce za ka sayi kowace mota ɗaya a miliyan a kan dubu ɗari tara so da ka amma ka ce ba za ka ba su ba sai ka sai in kai sai ka karɓi kuɗin ka daga wajen ɗan gote ka ga ɗan gote ya baka miliyan ashirin sai ka zo ka ba su miliyan nawa miliyan miliyan sha takwas sai ka ba su miliyan sha takwas miliyan biyu ka rike hannun babu wani risk da ka ɗauka domin ba kuɗin da ka ɗauka ba kuɗin ɗan gote ka je ka ba su kuma kana jiran in ba su baka ba sai ka amayo wannan miliyan sai ka sai ka amayo wannan miliyan 20 din amma ka riga ka gama kashi miliyan to ana in wannan salam ne idan salam ne tare da wani salam ne wanda suke ce masa alwato assalamu muwazi ko farar salam ya halatta da sharadin ba kai rabbin sa tare da farko ne wa alaikum assalam
Thank you. an ce da abu ne wanda ke tare wanda ne ne ke tare kuma san ko wanda san da ke da tsara da kuma wanda ke ba ne a kuma ni na mu ce shi ba shi ne da wanda ke shi ne ne ne ne wanda sai da ne ne abin da ke da ya yi
eh idan wato amma da sharaɗin cewar ba a wani abu wanda shari'a ta hana ba kaga shari'a ta hana haɗa ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya to wannan shine illa ka haɗa wato cinikin da kai sa cinikin kulla mu'amalar da kai ga manoma ka yi ta ne da sharaɗin cewar mu'amalar za ka hana ta da mu'amalar da kai da manoma inda ba za ka samu wancan contract da ɗan goce ba ba za ka yi da wannan ba kaga dalilin kan cewar ba ka ma cewa ka ce ma ba za ka ba su kudin ba sai ka karɓo na wajen ɗan kuɗi amma idan da kudin ka ka je ka ba su sannan dan ka tabbatar ka samu ka yi wato ka samu wanda zai sayi rakenka da za ka saya da wajen wani ba sai ka je ka kulla wata mu'amala tare da ɗan kuɗi to wannan ba wani abu wato ka yi dabara cikin ciki don ba lallai ma ka ce ko alkawari ka samu alisani daga kamfanin ɗan kuɗi sun yi alkawarin cewa idan za su sai rake a wajen ka ba tare da su baka kudin ba da wannan alkawarin kai kuma ka je ka sai rake daga wajen manoma ta hanyar salam idan dan gobe bai biya ka ba in a dauka a mazhabar malikiya ake yi ko za ta tilasta shi dole sai ya kai raken daga wajen ka kaga wannan ma hanya ce ta taimakon ka maganin asara kar a barka da kaya baka da nisi baka shi ka tun da dama ba harkar rake kake ba baka santa ba baka shiga harkar rake ba sai da ka tabbatar kana da oda oda kuma wanda ke gini ko kabe ba za a iya ba za su iya sokewa ba kan cewar za su sai rake da wajen ba ko da ba su za su ba tun da ya halatta ya wannan alkawari alkawari ne su ba ciniki kuka kulla ba sabanin idan ka idan ka kulla cinikin salamin su ba ka wanda ciki ne wanda kun da kun kulla shi har an baka amma in ba a baka kuɗi ba ko da kawai aka baka wannan shi ne abin da ke a wa'adin mulki alƙawari ne wanda ke wanda za a lizinta maka cika an lizinta maka ba sai ya cika wannan alƙawari da wannan alƙawarin kana rike da shi sai ka shiga shiga cikin ciniki tare da manoma wannan abin da kai ka ga ba ba ciniki biyu kai ba tunda alƙawari da aka baka ba ciniki kai amma idan ka sanya cikinka na salami na farko da sharaɗin sai in cikinka na biyu ya tabbata to ka haɗa bai a kai da ɗaya ka yi abin da aka hana a cikin shari'a wala ya juzu bin ta'khir yace bai halatta ayi jinkiri ba li'annahu intiqalun min dhimmatin ila dhimma domin zai zamanto an tashi daga dhimma zimmar farko shine zimmar mubarak shi ake bi ya kawo masa dila ila zimma ya zuwa ga zimmar a a malam nura wanda shi ya isma'il yake neman sa to kuma a cikin ciniki intiqali daga zimma zuwa zimma a dainu bin daini tunda kowace in aka ji ana maganar zimma bashi kowace zimma wato a khalil yana cewa in kana so ka san misalin asidi khalil yana cewa in kana so ka san misalin zimma ka dauka kan cewa mutum yana da wata jaka a bayansa da an sa masa wannan abin da ake da yake bi bashi kamar wato mubarak da aka yi da suke cinikin salam da nura na farko kamar wato wannan dilan tana bayan sa ne ana ba zai a'a sai an zo an ɗauka sannan zai soke wannan nauyin to shi ne ma'anar mimma saura ta ga bashi ne ke nan a kan yana da nauyi a kansa ba zai biya ba sai ya sauke wani sai ya sauke to idan ga nauyi a kansa na nura shi kuma nura ga nauyi a kansa na ismail to kaga ka rataye nauyi da nauyi to zimma guda biyu a lokaci ɗaya ba a ta aminci a cikin shari'a domin zai zama kudai da kudai ولو كان البيع الاول نقدا لجاز da cinikin farko naqdan ne shine cinikin da ya faru tsakanin nura da da da mubarak da jaza ya halatta in sun yi ciniki naqdan ya bashi kuɗi shi kuma ya bashi kaya ya kulla ciniki ajalan da ta'khiri tare da malam Ismail wanda ya halatta don bai zamanto an yi ta'abirin dimmatai ba tun da dimma ɗaya ce kawai yana bin yana bin nura ne yana bin nura dila na dimma ɗaya ce to waɗannan su ne masa'il na cikin salaf na akwai mene a cikin musar da to yau kawo a cikin matsala ta bakwai ya ƙara matsala ta bakwai ai ba da matsala ta bakwai na matsala ta nawa na ya ce waya kudu ma bainar makanai na'am aha waya kudu kira a ma bainar makanai ne ko waya kudu kira a ma bainar kira a masafata ma bainar makanai wato bai halatta idan aka yi cinikin salam aka ayyana makanin da za a karba an ce wannan makanin ya ayyanu ko dole a can za a karba to bai halatta ya karbe shi a wajen a wani wajen ba kamar yadda misalin da muka kawo shinkafa da aka je aka aka kulla cinikin ta a Hadeja aka ce a Kano za a dauka to bai halatta ya karbe ya karbi wannan shinkafar a Hadeja ba sannan ya karbi kudin wato a kudin mota na wannan masafar tsakanin kano da hadija da za a ɗauki kayan ba ya ce to ai tun da mun yi a kano ne yanzu na yadda zan yi a hadija to amma maimakon da karba a hadija zan karba a hadija amma kuma zan karbi kudin kaiwa zuwa kano wannan bai halatta ba me yasa ya ce li'annahu ma bi manzilatil ajalaini domin kamar wannan kamar ya zama to ya bada ajali biyu a cikin cinikin salami shi ko cinikin salami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ila ajalin ma'lu dole ya zama to ajali guda ne bai halatta ya zama to ajali guda biyu ba ga wani lokaci mutane sai a duba sauki mutane sai a duba sauki sai a manta da shari'a yanzu ka bar wannan ai mutum daga kan cewa menene mun yi kan cewa za a kawo mun kano daga baya sai na ce ba komai ko kuma shi sai ya ce kaga motoci na yanzu ba sa nan zo ka karba a hadeja ni kuma zan biya ka kudin kaiwa kano mai kuma a kai maka kano ga kudin kaiwa ka a sai ba ka kudin hari da wannan ake ce a to shi kenan ba komai menene sai je samu motoci su zo su dauka su da ce zai ba amma an manta kan cewa yin haka zai rusa sharadin sala domin sharaɗin salam ya zama to ila ajalin ma'adu yayin da aka canza ya zama to ajali ya zama to kamar an sanya ajali biyu ne tun yayin da aka ayyana akan cewar ga inda an sanya matsala ɗaya ga watan ramadan za a karba a kano ba lalle ya zama to idan ya ce za a biya shi kuɗi na kaiwa ya zama to an karba ran ɗaya ga watan ba ko ba haka ba tunda inda kamar a ce an ce a kano zai kawo shi mai faktin ya tabbatar tun da gashi an sanya masa ajini dole zai kokari ya kawo a ranar ɗaya ga wata amma yayin da ake maganar haya a ɗauko a bada kuɗi domin a kawo shi a wata rana ba lallai zama to an cika ajalin ba ga yadda aka samu taraddudi na ajali wannan zai kai ya zuwa ga wato rashin cika sharadin asara na ban gane na'am eh ya halatta a karɓi rahar eh ya halatta a maliki ya halatta a malikiya amma hanabila ba su yadda da shi ba ba su yadda da karɓar rahar a cikin cinikin sarrafa domin cewa suka yi a yayin da ka ba yayin da ka ba mutum yayin da ka ba mutum kuɗi na salam abinda kake bin sa ba kuɗi bane abinda kake bin sa kaya ne saboda haka idan kace ya kawo maka jingina alal misali kace ya kawo maka mota ko ya baka takardun gida takardun gida ba su ne abin da yake za su sai wannan kayan kuɗi su ne da kuɗin wannan su za su sai saboda haka sai suka ce shi kuma sharaɗin rahan ya zamanto abin da yake za a wato za a biya bashi shi ina barin karanta maka abin da ibn qudama ya ce amma dai wannan ba shine matsalar mazhabar malikiya ba gaskiya in mazhabar malikiya mun yadda da shi kuma shine mafi sauki yace wala yajuzu an ya'khudha rahanan wala kafilan min al-muslimi ilayhi bi halatta ya karbi jingina ko kafili ba daga wanda ake karban arba shi ma wannan yace wa talabatul riwaya a riwaya biyu ce an ruwaito mazhabin farko an ruwaito daga sayyidina ali da ibnu umar da ibnu abbas da sa'id ibn jubair da auza'i a wannan yace riwayar abu talib amma riwaya ta biyu da suka halatta shine abin da aka bayyana daga Abu da Mujahid da Amr bin Dinar da Hakam da Malik da Shafi'i da Isa da ashabul ra'ayi da Ibn Munzir saboda sun ce tunda Allah ya ce in kun yi cinikin bashi za ta bayar da bidin Allah ajalin musamman faktuhu har kuma yadda ya jawo yin mutum ala tabarin bari'an makbura daga kaje ana magana cinikin bashi saboda in tunda Allah ya ce aka kira ya halatta saboda haka amma su menene illatu da suka inda yasa suka haramta cewa suka yi yace idan suka karbi jingina a maimakon kudin da suka bayar wannan kudin da suka bayar shi wanda ka ba mai baka sanar wannan kudin ba shi ne aka tafi ya mallake shi ya mallake shi abin da yake ba shi a kansa kayan da kasa amma kudi ya mallake shi saboda haka da halatta ka karbi jingina akan kudin da ka ba shi idan da ya mallaki wannan idan kuma idan kuma ka karɓi jingina a maimakon kayan da zai kawo shine wa in aka za bi muslimi dini farrahanu inna ma yajuzu bi shay'in yumkinu istifa'uhu min thaman ar-raham yace shi ana karɓar jingina ne da abin da za a iya sa da abin da za a iya karɓar sa idan an sayar da rahan idan an sayar da jinginar a ji a saye shi wal muslimu bihi la yumkinu istifa'uhu min ar-raham shi ko abin da aka riga aka ce za ka kawo aka yi cinikin salami da shi ba zai a bayan da wannan rahan da aka karbe shi ba yanzu mutumin da ya ce kawo masa ya mutumin da ya je ya sai mutumin da ya ce ba da ya ce maka za ka kawo masa mota ashirin ta rufe sai bai kawo ba sai ya tafi gidanka gida ya tafi sai dai a ce ka a sayar da gidan in aka sayar da gidan a ce a siyo rake da waje a bashi tunda ba kuɗi ba ba kuɗi yake ne ba rake yake ne yanzu suka ce ba zai yi wannan raken da yake ne ba a same shi a sami biyansa daga jinkirin da aka bayar ba ko daga shi daga wuyan daga wuyan mai mai yin gaba wanda ya zama to ba ma ne yake yi wanda ya zama to ba ma ne yake yi ba kuɗi zai bayar ba idan ka da shi ba mun ko kake bane sai dai je su ba ba da mai shi ne abin da ake so yiwuwar sayan yiwuwar a je a sayo abin da ake jinginar a domin sa a biya mutum sau da aka sawa'un ina kasa ba matsabar tekor ne da suka ce za a iya karɓar jinginar ai jinginar ba wai an ce jinginar da ke za a kawo ba jinginar abin da za a sayar a je a sayo maka raken da kake to amma za su iya cewa in dai dan aje a siyo ne ya zama to cewar a kaga shi ɗabi'ar jingina inda kuɗi ne in aka sayar da kuɗi za a ba amma wannan aka sayar da in aka sayar da jingina sai an je an siyo abin da kuɗi so tunda ba kuɗin ka za a dawo maka shi ba to shi ka suka ce ba a yi shi su ne azancin su tunda ba kuɗin ka za a dawo maka shi ba kuɗi ya riga ya mallake shi
na'am
in ba su kawo kaya ba za su dawo muku da kudin ba za su biya ku kaya ba ta kudin da ka ba su ba shi ne ai wannan rigimar ɗan kalabira inda kudin ba ba shi ba na ina ci na amma amma ka san miliyar su sun halarta miliyar sun tafi a kansa a miliyar na na na awo yanzu ba akan cewa za a iya karban kafi za a iya karban garanti za a iya karban security a cikin a cikin rafa
Thank you. amfani da shi ko ta wani hanya sai dai wani shi ya a sai dai ya zama a wannan a wannan lokacin sai dai idan za ku ci idan dai salam in dai da sunan salam aka ci dole a sallama su cikin gudan ko kuma abubuwan da yake bukata da ba shi dai ku sallama ba tunda ya halarta a yi ya zama to abin da kuke bashi kayan noma din da kayan da taki da sauransu ya halatta ya zama to shine ra'as malis salam amma dole a dole a lissi dole a bashi a farkon lokaci amma kuma kuna bashi ne fatara fatara ko kun lokacin kuma taki ya yi kawo masa taki kun lokacin biyan ma'aikata ya yi biya masa ma'aikata amma ba shi da iko a kan akawai wala wannan sai dai kawai sai dai a ce za a harka ta fuskar maslaha cewar dan maslahar sa ne ake masa haka da bro sai dai a ce dan maslahar sa ne da alaikum salam
Thank you. yan bare ba can za a ce a ciki ba ke biyu eh da asalin za ka biya shi shi kuma kana kusa kaya kuma da suna wani da ake kayan nan a dole a mai da shi ana da goma sa a kuma kuma abin da ya fi so kayan da ya kawo su ya ka tawa kuma da zuwa ya kawo da su wani da ba ta ce yin su ba goma ba su abin da ya shi wani da su kuɗi ya ke kawo cikin da ya sa shi wani abin sa kaya a yanzu bayan na da wani ma an yi wancan bayan ya haka da wani ya ba a sanar sai a sami da za a shi amma ka san mutum ka san mutum a ka san mutum za ka ba shi kuɗi ya kawo maka kaya ka san zan yi ya aure ko ba shi da hanyar da zai kawo maka kaya kuma sai ka ba shi ayyana wato abin da ya sa wato tunda ba tunda ba tunda wato ba za a iya sanya kanki tunda ba ba ba zakka ba ce da ko zakka ma waɗansu malamai sun ce za ka iya mutumin da ka san kan cewa in ka ba shi zakka zai je su talabijin ya je sa satellite bayan kuma ga babu abinci a gida ga 'ya'yansa an koro su daga makaranta ba ga kudin makaranta ba kuma suna wannan fatawa kuma yawanci yanzu irin tarurrukan da ta suka fi wannan fatawa cewa domin ka bashi kudin ka je kai masa waɗannan abubuwan na lauro amma gaskiya malamin mu yawanci abin da yakan ce shi shi ka nemi wakala daga wajensa ya sharrata maka cewa ya wakilta ka in ka bashi dankar da abin da ka ga shi ne maslaha gare shi saboda haka wannan ba jami za su iya wakilta za su iya sanya ma manoma su su yi contract na agency na wakala tare da su kan cewar wannan kuɗi da aka sa a kan su sun ba ma jami wakilci a kan yadda za a rinka ba su kuɗi kaga wannan ko babu laifi haɗa wakala da ciniki ya halatta salamu aka haɗa tare da wakala ko da ka fi zaki ke na bani da
Thank you. Thank you.
wato gaskiya abubuwa ne waɗanda suke inda za a tsaya a duba maslaha inda za a tsaya a duba maslaha irin wannan abubuwan gaskiya kamata a kawo musu mafita saboda kamar yadda ake faɗa yawanci tsarin mutanen mu in ba a canza ba hakan da za a zauna tunda da cikin talauci abubuwan da su daga mutane daga cikin talauci wanda yake na buƙatar disiplin wani lokaci mu kuma yawanci abin da ba mu shi ke duk abin da ya sa ai ba mu ci gajiyar a irin waɗannan abu tun lokacin da kafin ma a ce za a yi jami yawanci ai waɗanda ba a mun dan ba mu ci gajiyar mu'amala da bangunan saboda mutum zai karɓi bashin banki mutum zai karɓi bashin banki yana karɓar bashin banki zai canza hukunci ya canza mata da sauransu al'adar yawanci abin da ake yi babu da wannan disiplin kaga kuwa idan ya zama to waliyin amur ko gwamnati za su shiga sanya waɗansu ƙari sanya waɗansu tarnaki wanda zai hana a wannan ba da ma shi haka haka al'adar shugaba gwamnati abin da ya haɗa abin da ya tsaga da ka yi abin da zai tabbatar da maslaha ga al'umma da duk kan ce zai tabbatar da maslaha ga al'umma sai a tabbatar da shi
kuma abubuwa da mata da mata ilimin su a wajen wani kalmomi saboda lokacin da suke yi sai sun yi su wanda sai yi sai su suna fitar su yi samar da abubuwa sai ga sai an kore duk abin da za a baka da Allah ba ka kashi kuma kuma ka shiga akali su kullo da jibi da su kullo da su da riwar su ana su sa amma kuma kai lokacin da kake bukatar abin da za ka ba shi ba sai da mutum su ko an baka ainihin ko asara za ka yi ko kuma sun da haka shi ta shi ba shi ne jiki su da rai ne ba contract zai ɗauka sai da abin da za ka ba ka da biyar an ba ka shi da tuje da biyar da ta ce an dora maka wani nauyin kuɗin da tallafi aka ba amma ba ba tallafi ba so da wani za ka yi shi kudin kan a kasuwa za ka yi shi a naira ɗari sai ka shi a ɗari biyu za ka yi ko ɗari biyu kuma dole ka biya saboda kana ganin abin da za ka samu su zo idan haka idan aka ɗauki irin wancan tsarin gaskiya su manoman ana danne su shi yasa yawanci za a ga masu tafiya a cikin wannan dama ba ba yake suke yi ba su burin su a ba su kawai su karɓa su su kuma wannan na ainihi saboda za a ba ɗauki wani shi ba su zuwa su wannan ko da a ba su kayan lokaci ya da ya
kuma yawanci ma sai ka gama ba ma ba ma mu'amalar salam ce ba hakika da yawanci abin da suka ce in aka baka wayannan abubuwan idan ka samu amfanin za ka sayar da ya su kudin da suka baka ko a ayi a an kogoro a shi manomin ake kallafa mai sayar tunda ba bankin ne yake sayar eh eh masu saya din ba objectors
manoman shi ya sa su kuma sai su ki sayarwa da suka girbe sai su tafi can wani wuri sai su sayar amma dai su dai banki su dai abin da ya dame su a dawo su da su ba su ne suke siya saboda haka ba saboda haka aslan ma ba su bayar da kudin a matsayin salam ba sun bayar da kudin a matsayin ina ganin duk abin nan din naku kawai dama kun yi structuring dinsa akan ciniki ne da default a abin payment abubuwan da za ku rinka ba su ya zama tokan cewar sayar musu kuke idan daki idan idan idan taki ne idan kudin abin da su a iri ne hatta ma kudin da za hatta ma kudin guda wanda za ku ga masu tractors da zama to ku musu ijara min al-babu ku da ku ne kuka dauki hayar sannan kun hayar musu duk ku ci riba akan wannan amma kun kudi ne wanda suke bukata kuma yadda shi karzul hasan shi ba za ku ci riba akan sa in yaso idan an gama gabaki daya kun yi daure shi dai da abin da zai je ya sayar da wannan abin wajen su bauta da su a wani sannan in ya sayar da wani kudin ya fa aka musa ku structure din sa a matsayin sanin tunda in kuka yi shi a salam a gaskiya uyur din da ake sawa uyur din da ake sawa zai wahala in dai ba dai mutum ya zo in dai ba dai za a yi tafiyar da wannan wakala din ba da ba wakala mutlak kuma a cikin wakala ne kaga zai iya ɗaukar zai iya zai iya zai iya cewa ba a yi masa mu'amala da hanki ba tun da ya yarda da kuɗi kuma kuka zo kuka sayar wannan abin da yake a kasuwa ba haka ake sayarwa ba ko kuka ga dole ne kuka a nan wajen kun ci riba wajen wakala kun ci riba kuma wajen abin da ya kuma shi da ga daban da kuka na to a kagin yanzu da wannan mun kawo karshen karshen salam sai bulu ajal za mu yi shi bayan sallah a kan insha Allah subhanallahi wa bihamdihi shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu